الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan majalisi namu mai albarka don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba gabatar da karatu kan addini a yau muna goma sha uku ne ga watan sha ɗaya a dubu biyu da goma sha shida za mu don ci gaba da karatu na littafin risala na ibn abi zaidin al-qayrawani wadda yau بمشيئة الله تبارك وتعالى وفضله ومنه زام تاش كان باب باب في أوقات الصلاة وأسمائها واتو babi zai karantar da mu waƙutan sallah da kuma sunakai na waƙutan sallah ne saboda haka shi ne ya ce babun fi auƙatis salati wa asma'iha wannan babi zai karantar da mu wakuta na sallah da sunakensu to insha Allah za mu duba introduction za mu yi na wannan matsala ɗin kamar yadda shi mallam mai samar dani ya kawo introduction ɗin kafin nan mu shiga karatu a zaman yau kawai ina ganin saboda muhimmancin wannan babi ma duba a introduction ɗin la'alla sai mu tsaya a nan daidai tashi kan su matsalan su salloli sallar kaza lokaci kaza lokaci kaza na sallar kaza yadda ya kawo su shi mai littafi shi mallam ibn abi zaidin to zama na gaba sai mu tashi akan wannan daga wa to amma salatu subhi kenan daidai kawai wannan gudun zamu duba babu fi auqati fi auqati salati wa asma'i hadin nan shi kadai zamu duba mm kana ga yayi yayi guntu ko mm ana na ga wani yana dariya da babu fi auqati salati wa asma'i to ko ko zamu je kawai wannan abu muhimmin abun a bar shi kawai kar a fitar muku ai babu amfanin zuwa faɗi bare in ka karanta ka iya fassara baƙin amma ba ka san me ya kumsa ba ai babu ai shi yasa ake so a fitar muku da abin da yake karkashin wannan gurin a shi mallam ibnu abi zaidin yace babun wannan babi fi auqatis salati zai mana bayani akan wakutan sallah ma'ana fi bayani بيان متعلق كوكما في بيان متعلق معرفة أوقات الصلاة زي ما أنا بياني ديكا ديرا تايا دوكو تنسلى وهي النسب النسب المتعلقة بالأوقات شين النسبة munasaba kenan da ta ta'allaka ta rataya da dukkan abin da ya shafi lokuta na sallah wa bayan ma'arifati asma'iha kuma zai mana bayani na yadda ya cancanta a san asma'iha sunaken su sallolin amma ma'arifatul aukati amma sani na wakuta mutum ya san wakutan sallah din to fa huwa fardu aini ai fa hiya fardu aini sanin wakutan sallah din fardu ainin ne ala kulli mukallafin akan dukkan wani baliki ma'ana dole ne farillan aini ne mun riga mun san menene ake kira fardu aini ba ku da ƙara ciki kullum nakan faɗa kamar dai mutum nan ne da muka tare a masallacin nan dukanmu muna jin yunwa sai aka kawo abinci in ɗaya ko biyu suka ci dukkanmu sai mu koshi in ce dai kowa sai ya ci tukunna ya sannan koshi zai faru a cikinsa ko to haka fardu aini yake kowa sai ya yi wannan ilimin ya san shi ba wai wasu in sun yi za su ɗauke wasu ba ba wani wanda zai ci abinci ya ɗauke ma dole ka ne kai ma sai ka ci to shine ma'anan fardu aini wato fahiya fardu aini sanin yaya lokacin sallah yake farilla ne na aini ala kulli mukallafin akan dukkan wani baligi amkana hu zalika wanda hakan ya samu a gare shi ma'ana sanin yayyu a gare shi wanda ya samu dama na sani din amma wal la yumkinuhu wanda ko bai samu ba zai yiwu ya san wakutan sallah din ba shi da kankin kansa kal a'ma kaman makaho to ga mi makaho ya zai dama aunawan da inuwa da sauransu ake aunawa da kuma rana hasken rana da sauransu to ga mi makaho ya zai shi Allah ya makahu zai yi ya gane lokacin sallah kaga ba zai yi ba shi yasa aka ce a nan shi mai samaru dani ya ce ala kulli mukallafin amkanahu zalika akan dukkan baligin da hakan sanin samun ma'arifan sunayen da wakutan ya ya yi tamakkuni mana ya samu hakan in ya samu daman hakan amma amman la yumkinuhu wanda ko bai samu dama ba yadda za a yi sani kal'ama kamar makafo to kallada gairahu kallada gairahu to sai ana yayi zama mai koyi da waninsa wanda ya yadda da shi misali kamar taƙalludi ne na mazhaba baka san ina aka kwakulo farillin sallah biyar goma sha biyar ba baka san ina aka kwakulo farillin alwala guda bakwai ba ko takwas da dai bisa sabani baka san ina aka samu mustabai da sunnoni da wane ne kawai kawai kai kam dai ka yarda da imam malik da mazhabarsa sai ka sallama kai ta taƙalludi da shi to kai ma makaho misali kamar makaho sai yayi taƙalludi da wani yayi taqlidi ma wani wanda ya sani tabbas ya yarda da lamarinsa in lokaci yayi in ya gaya masa tayu ya shi kenan magana ka ko kuma yanzu da yake an ci gaba ba sai an kai gama kai taƙalludi da wani ba shi makaho din akwai agogo wanda ake saita shi in time ya yi kawai sai ya buga mar ya buga mar kawai ya san lokacin kaza ne ko kuma ya sai agogo irin agogon da yake magana in time ya yi to sai ya tattambaya karfe nawa ne lokaci azhar karfe nawa ne lokacin la'asar da magariba da isha da asuba agogon sannan in time ya zai ce karfe biyu akwai wannan agogon ko haka jaje karfe hudu to da ya gaya mara hakan to ya san yanzu karfe hudu time yayi sai ya tashi ya sallah ya san dai tashin sallah sannan kuma agogon sa yana set in ta yayi zai gaya masa shikenan sai tashi ya sallah tunda an ci gaba yanzu ba irin da bane kal'ama kalladan gairahu kalladan gairahu wal awqatu shi kuma abinda mallan yace babun fi fi auqati salati auqatu din nan jam'u waqtin plural ne na waqtu singular sa shine waqtu in an tare su aka jam'in su shine waqtu wa huwa zamarul muqaddaru lil ibadati shar'an shine zamani da aka kaddara wa aka kaddara shi don yin ibada a shari'ance shi ake cewa wakaci auqatu din waqtu ne shine az-zamanu al-muqaddar lil ibadati shar'an zamani ne da aka kaddarta don yin ibada a shari'ance wa huwa imma waqtu ada'in aw waqtu qada'in wato ya rabu gida biyu ko dai ya zama lokacin ada'u ne ko kuma lokacin qada'u lokaci ya rabu gida biyu ko dai waqtu ada'in ko qada'i ada'u shine lokacin daidai time din sallah kenan na na yin ta ne qada'u kuma ya fita za a biya ne in ka ga mutum yana sallah ɗayan biyu ne ko dai yana yin ta a lokacin ta ko kuma yana biya ne to shine ya rabu gida nawa kenan biyu wa waqtul adai shi kuma lokacin bayar da sallan shi ma ya karkasu kashi biyu imma waqtul waqtu ikhtiyarin ko dai ya zama lokaci ne zabe muhtari kenan ko bi ma'ana annal mukallafa bi ma'ana wato shi baligi mukhayyaru fi iqa'i salati fi ayyi juz'in min ajza'ihi wato an bashi zabi yayi sallah a cikin wato bangarori gaba ɗaya na daga cikin bangarorin muhtarin nan daga farkon muhtari har ƙarshen sa shi mukallafi mukhayyaru an bashi zabi fi iqa'i salati na ya aukar da sallah fi ayyi juz'in a kowane juz'i yanki mana min ajza'ihi daga yankin wannan lokaci wato na muhtari din tunda ba ai minti ɗaya bane muhtari a daga zango kaza ne zuwa zango kaza to a cikin wannan zangon an baka zaɓi kai mukallafi zaɓi duk inda ya ba masallacin ku ku zaɓi daga farkon muhtari na sallah kaza har zuwa tayin da muhtari ke karewa a masallacin ku zaɓi duk tayin da ya mu ba wai dole sai masallacin suwa ne sun yi sallah daidai da masallacin suwa ne ba addinin abu ne mai yalwa ku zaɓi duk time da muku kaga shine ma'anarsa kenan ya ya halatta an ba shi zaɓi a kowane yanki cikin time ɗin da ya zama shine muktarin wannan sallah ya an ba shi zaɓi wa imma waqtu darurati ko kuwa dai in bai zama ikhtiyari ba to ya zama waqtu darurati lokaci na darura an gane biyu kenan wannan shine na biyu tunda a farko can in ba ku manta ba in ma waqtu ikhtiyarin sai aka tsaya ana bayanin menene waqtu ikhtiyarin din aka ce bi ma'ana annal mukallafa mukhayyar mukhayyar fi iqa'i salati fi ayyi juz'in min ajza'i sai aka ce wa in ma waqtu darurati ko kuma ya zama lokaci ne na larura an dai fahimta ko biyu kenan shi ma lokaci din ya rabu gida biyu akwai waktu ada'in akwai waktu menene qada'in to waktu ada'in din ya rabu shi ma gida nawa biyu akwai muhtar akwai zarur to har yanzu wal ikhtiyaru shi dai lokacin zaɓaɓɓen har yanzu shi ma ya rabu gida biyu kai kaji lishe lishe kenan kawo wani littafi da na taba kawo muku bishiyar da irabi kun tuna shi kun tuna shi ko da na zo muku na zo muku da shi sam to shi ma ikhtiyarin muhtarin ya rabu gida biyu imma waqtu fadilatin wa imma waqtu tawsiyatin ko dai ya zama shi muhtari lokaci ne na falala wanda in ka yafi in kai a lokaci kaza a muhtarin ba yafi ka fi samun falala akan wanda ya yi a lokaci kaza wa imma waqtu tawsiyatin ko kuma dai lokaci ne na yalwatawa in baka yi a lokacin da aka fi so din ba ma to in kai a wancan din ma yayi an yalwata har wurin an baka dama amma ga lokacin da yake falala an gane bayani to anan yanzu an tambaye ka salloli biyar din nan ya yake ka sani kowanne ga falalansa ga kuma tausiyansa yanzu misali azhar la'asar maghrib isha asuba akwai lokuta salloli da aka keɓe wa'inda su an fi so a yi su a lokaci kaza dama akwai waktun riba akwai muktar ɗin ya rabu gida uku muktaru رضا الله أكوي مختار رحمة الله أكوي مختار عفو الله haka ya rabu to kowane sallah akwai lokacin da aka fi so amma akwai muhimman salloli da su suke da magana yanzu misali isha'i tsakani har ga Allah malamai sun tabbatar da cewa ne karshe ka yi shi can karshe can ƙarshen ya fi ba farko ba farko farkon muktari da tsakiya tsakiya can ƙarshe sannan wato da shi da asubahi kenan asubahi ma can ƙarshen ya fi saboda ya tabbata annabi sai lokacin da yake sallah mai sallah sahabi in yaɗu da sahabi daga nesa can fa yana iya ganewa ne gari ya kusan wayewa kawai shagaf ana dab da masan rana ta bullo kaga irinsa to amma magriba ita kuma muktari ta na farko ake so a yi sallah ba a so a ɓata lokaci ita kuma to a zahar ma haka ne jinkiri ake so a yi ba a so an fi so a yi jinkiri musamman lokacin zafi kamar yadda za mu zo mu karanta ɗaya bayan ɗaya duka insha Allah sai yanzu ka ina ganewa so aha menene muka ce waktu amma waktu fadilatu wa amma waktu tawsiyati wa amma salatu ita kuma sallah din ba ce babu babu fi auqati salati ba ba ka bai to an yi magana auqat din yace to amma salatu salat din kansa da ka ce babu auqatu salati salat din fal muradu biha abinda ake nufi da ita sallah fi istilahi ali shar'i a istilahi mana a definition na malaman shari'a shine ar-raka'atu was-sajadatu shine mutum yazo yayi wasu yan raka'o'i da sujadodi shine sallah abinda yake ya containing raka'a wato raka'o'i da sujudodi wa hiya ita sallah manqulatun min ad-du'a an naqalto kalman sallah din daga addu'a ne salatu ai addu'a daga nan aka naqalto shi yace lishtimaliha ala al-fatiha saboda ita sallah ta a cikin abubuwan da ake har haɗawa ta cika ta zama sallah ta tare hadda me fatiha fatiha kuma yace ita ce almustamilatu ala du'a ita fatiha kuma ta tare nau'ukan addu'a yace me wa huwa ga nau'ukan addu'a ihdina معنى اهدنا الصراط المستقيم الى اخره هذا هو قرشان فاتحه kaga duka addu'a ne ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin to daga nan aka sako ainihin sunan as-salatu wala ghayril fatihati wa hiya mimma wa ala ghayril fatihati kuma ida kuma wani fatiha din ma ko da qur'anin ka karanta wani lokacin ai za ka ga addu'o'i a cikin qur'ani وهي مما منين علم وجوبه من الدين بالضرورة ita sallah abu ne wanda aka san wajabcinsa a addini da larura waye gane ne wannan gaban take nuni ba ko kuwa mu karanta usulul fiqh kuma mu karanta ilimi kala biyu ne akwai ilmin zaruri akwai ilmin muktasab nan karwa jila hore ilmin zaruri babu wani musulmin da bai san sallah ba wajiba ba sai dai ya ki kawai ko akwai shi don gangance ce a ni a ni ba san ba ashe ashe dama sallan wajiba ce ashe saboda tsabar jahilcin mutum har zai kai shi wai shi bai san ma sallah wajiba shi akan al'ummar musulmai ba a babu wannan musulmai sai dai ganganci sai dai ganganci amma wahiya mimma ulima wujubuhu min ad-din bil darurati tana daga cikin abin da an san wajabcinsa a addini da larura ma'ana kowa babu cire daya kowane musulmi ya sani to sai ya ce to tunda haka ne sai kawo fa fa'u sababiyya ya ce fajahidu ha wadda ya musa wajabcin sallah ya ce shi bai da wajiba ba ce ba ya fayi musa sallah ba wadda biyan musa cewa sallah wajiba ce yana ga shi a wurin sa ba dole ba ne to murtad wannan ya ridda kawai ya fita musulunci an gaba duk wanda ya musa cewa sallah wajiba ce to ya fita musulunci tuni amma dai akwai ɗan ƙofan emergency ya ce yusta tabu za a nemi ya tuba ya rikta kafa amma za a nemi ita ya tuba a wani wuri an ce hasa uku ko za a nemi ya tuba ne in ya tuba shi kenan ya dawo ya yi ikirari in bai tuba ba sai a cire kansa kawai da kansa kan magana ya kare saboda a raba gangan jikin da wannan kayin nan fa in taba in ya tuba shikenan ya kubuta wa illa in kuma ya iya tuba utila sai kashe shi kawai cire kansa da kansa kan wa kazalika haka kuma fa hukuncin yake ba wai sallah kadai ba a'a ba sallah kadai ba haka hukuncin yake ga ja'idu baqi arkanil islami haka hukuncin yake ga wanda ya musu wajabcin sauran rukunin musuluncin ma allati hiya rukunin musuluncin wanda ya musa su ne wa ne a shahada ta ne shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah cewa ban yarda Allah shi kadai bane ban yarda manzo Allah annabin Allah bane uzu billahi to wannan haka hukunci yake shi ma za a nemi ka tuba in baka tuba ba a kira kanka kawai kaman sallam shine ma'anan kazalika ne wa zakat haka nan zakka shi ma haka hukunci yake wanda duk yake shi bai yarda zakka wajiba ba ce kuma rukuni ne na addini ba to ya ridda shi ma wa sau haka nan azumi wanda duk yake bai yarda da shi ba addini ta yi musuluncin ya kare ka kenan annabi da ya zo da shi ya kare ka shi ma da ya ridda wal hajj haka nan kuma hajji wanda duk yace bai yarda rukuni ne na musulunci wajiba ba shi ma ya ridda wali wujubiha shurudun khamsatun ita sallah wajabcinta din nan yana da wasu sharuɗa guda biyar kafin a ce sallah ta wajaba kan mutum ya yi ta tana da sharuɗa guda na biyar na ɗaya ya ce al'islamu kafin sallah ta wajaba kanka sai ka zama musulmi tukunna har ne waye zai ce mai tashi kai sallah ko ka ce ka ga ya shige irin na musulmai ka kawo mai buta ka ce yara ce kamar yadda shi kake cewa sorry ne kristan ba zai boye ba ba zai gaya masa shi ba musulmi ba ne da ba ta zama dole a kansa ba da ya ka buɗe mai wuta kai ba ka sallah ba ka kun eh ka kun kana so ka mutu ka shiga wuta ha kaje wani wani wani magana a shi kam ai babu ba wajiba bace a kansa in kai ne ka zama wajiba a kanka kai da ka gane Allah ya daura ma ita shi in an je dama kawai shi ba wani tambaya a kabari yayi wani tambaya kuma za a yi wa arne kuma inda ya garaje ya yi kuskure ya mutu bai faɗi la ilaha illallah ya sallah ba kawai ai kaman kifi ne kawai diga ruwa kawai sai wuta to al-islamu kenan ran da duk mutum ya zama musulmi to sallah ta zama wajiba a kansa yanzu nan ka musulunta to an jima a zahar shikenan in dai yanzu nan da muke da safiyar nan ka musulunta to rana ta fito in dai rana ta fito magana ta kare asuba ta kuce ma ba ta haukar ka ba amma a zahar na yi ya zama wajibi a kanka sai ka yi ta dole ka ɗaya kenan islam والبلوغ shar'i na biyu da sai ya faru tukunnan sallah take zama wajiba akan mutum shine balaga wanda duk bai balaga ba yana yaro sallah ba wajiba bace akan sa amma dai ana neman sa da yayi saboda ya training ya saba ya tashi bisa sabo na ta kariya lokacin da ya balaga din ya zama bai saba da ita ba ta zama mar wahala ya je ya mutu kafiri a iska to sai ka saban ma yara da abu mai kyau kamar yadda shi Usman ya faɗa mboyi ne yonki mu on ko wodi yonki o accata ko wodi a tawa kasa to buluk kenan balaga don yaro ya je yayi sallah dai ai dai amma ba wai ya sauki farilla bane kawai dai yayi abin da ya kamata dai kawai in an tashi yayi sallah to sai sai ba iyayensa ladan wani shi ce a hashi ma hashi ana ajiye mar riza reserve before idan da aka bude file to sai a samu ta in ba haka ba ba za a ce ai yaron da ya tashi tun yana karami a harkar ibada kuma wai zai amfani shi a lahira da ake babu wani abu da zai shafin na shafi ibada lillahi ya shafa tun yana ɗan kankani a to ashe yana da amfani ke tashi da ibada ko ma ba a bude ma file ba baka balagan ba so na uku wal aqul hankali ko mutum ya kai shekara tamanin in Allah ya jarrabe shi da cuta na aljani to ko ya yi sallah ba ta yi ba idan da Allah ya yaye masa wannan jinnu din to sai ya biya ba ta zama wajiba a kansa ba shi yasa waɗansu Allah ya jarraba wasu mahaukatan da yawan sallah ba za ga wani ko tajin sallah bai ba zai alwala yayi ta jera salloli to to ya daba a ƙar bara ku ce to tun da ai duk sallar da muke da shi muke za ka akwai wani garin da nake zuwa ko maulidi ne ake gayyata na duk shekara sai na mahaukacin na in mun zo sallah su ba sai ya in ladan ya kira sallah in yayi daga murya liman ya dinna in yayi nashi wala sai ka nemi ka sai da ka nemi ka gudu ba abun kuma bar shi yayi taladancin ba to mahaukaci ne zai muku kwaba in yayi Allah sai kana mika gudu in ya aika murya ana sallah kullun da shi ake sallah suka kawo kasa amma ran da Allah ya yi mar an kirga mar shekarun da ya da jinnun nan sai ya biya bara ce ai duk sallah yi da shi ake wahala kawai yake sha yi sai ya biya bulda abin nan wal aqlu hankali in mutum babu hankali babu sallah bata wajaba kansa ba sannan warki fa'in damil aibi haka nan ɗaukewan jinin aiba wa nifas da biki wannan shi ma sharaɗi sai ya faru kafin mace ta yi sallah ba dama ta yi sallah da jinin biki ko haiba idan ta yi da kankan kenan ta yi sallah babu alwala kenan a fatawar masu zafafawa sosai kamar mallam abdurrahman al-akhbari shi kan yace man sallah ala ghairi al-wudu'i muta'ammidan fa huwa kafir to wanda yake da take da abin nan kam ta ina ina alwala ma belle sallah ba alwala ma ai belle sallah mai mai haila to sai tai sallah haka wasu suna yi in an je kaman gidajen biki saboda kar a gane halin da suke ciki sai su yi sai su yi sallah a haka wai kar sauran mata su gane fa ga halin da suke ciki ko tana jini suka yi sallah a haka to jahilci ne Allah ne daura miki yadda ya daura miki ya daura mata to sai ne ita ba ta yi tana yi kaga yadda ya daura miki ya daura mata yi fiska kawai aika sallah ba wanda ya isa ce kuma baki sallah ba dama ya sani ke ko dai a samu kina sallah ne ko ba ki sallah to sai ne a ciki wa dukulu waqti salati sannan kuma sharaɗi na biyar na ƙarshe shi ne shigan lokacin sallah ne da za ka tashi kai sallah lokaci bai yi ba ka daba kai ma yanzu nan sai mu ce kai ya musulunta sai ka ce ma akwai azar la'asar magariba ya su ba a kanka kullum sai ja a ni ka yi wani ai yaushe zan zauna na jira bari in yi su kawai a gani ya ake yi su aka gaba kawai ya jera su duka tun yanzu ya daba gar dole sai lokacin sallah ya shigo ake yi har ba aka ce wani malami mai waka yake cewa akan ka yi sallah lokaci bai yi ba da minti ɗaya gwanda ka bari bayan shekara ka yi ta ya fi sauƙin zunubi ka bari sai bayan shekara ka yi ta ya fi maka akan ka yi ta saura minti ɗaya an gane bayani to a nan gurin mutanen mu suna da ganganci mutane suna da mugun ganganci wasu ka ji mutu yana cewa ha ai kawai a presumption kawai za a yi ta ɗin kawai ka kirdada wa zai ma kirdado ce addinin zai zama kirdado exact exactment ake so ba wani approximately za ka ga kai ha to ba ka gani suwa ne suwa ne kam ai kaza suke yi ma ha suwa ne mai ruwanka da su za a je a kabarin ka tambayi ka ya suwa ne suke sallah a'a masallacin ku ku yi kokari ku saita shi karka ji tsoro kuma a za su ce yaron nan bai da kunya a menene in ya ga dama ka faɗa kar su yi aiki da shi ya rage nasu amma ka faɗa musamman lokacin sallar isha'i kullun na kan faɗi wannan magana har a masallacin da muke sallah na faɗa wallahi akwai hatsari yin ta da wuri abin da aka ce fa tsakanin sallar magariba da isha a kun yi sallah cikin sauri da gaggawa awa daya amma abin da aka fi so kar ya gaza awa daya da minti goma tsakanin magariba da isha sai kuka zo kuka yi wazifa har kawai minti ashirin bayan sallar mai magariba sai kuka tashi kuka yi sallah tsakanin da Allah babu yaudarar kai baka tsaya ka san lokaci ba kawai shi kenan kafi suwa ne suwa ne ma ba aka suke yi wa gaya ba kai ka san me yasa hikiman da yasa maulana shi da ake izu biyu bayan yi wazifa ba kafu ai sallar isha ka dauka ai wata hikima ce once bitten ne twice shy ba haka kawai bane wasu zawiyoyin kuma an gama ba sai an ja zikiri sosai kafin ai ne ko kuma a kinkiri wani diwani bayan wazifa ko kuma wani dan karance karance ko wani zikiri dai saboda a tabbatar fa bai gaza awa daya ba in ya gaza awa daya fa wallahi sallan ku akwai akwai alaman tambaya kullum kuna yin sallan ku ga ta nan dai ga ta nan abinda aka fi so awa daya da minti nawa goma amma in yi aka yi sha'awa ɗaya ma wato an yi akwai alaman wato sawaba wasu malamai suka ce sa'a ɗaya sa'a ɗaya amma abin da aka fi so sa'a ɗaya da sulusi sa'a ɗaya da sulusi sa'a awa ɗaya da minti goma wallahi a kiyaye duk da'irorin ku ku sanar da wannan bayani awa ɗaya da minti goma in kuma aka yi sauri awa ɗaya malar cewa awa ɗayan ma ba wato kawai dai abin da zai yi maka ihtiyaɗi kullum za ka yi kar kai abin da ba a da ake cewa in kuɗin ya gagara a yi kaza a'a kai abin da aka ce kaza ake so din amma ka tsaya kana cewa ai suwa ne ma haka suke yi suwa ne ma haka suke wa ga ma ana Allah mai ruwansa da suwa ne ma haka suke suwa ne ma haka kaza mutane suna ɗauka wai kaman kaman ka'idan gwamnati ne duniya ka'idan duniya wai in kuna da yawa kuka yi abu bayan da aka iya da ku misali dan sanda yana hana doka kaza kar ai kaza taka doka ne sai wancan ma yayi wancan ma yayi aka zo motoci yuhu suka yi yawa an taka doka to sai ya rasa wa zai kama dole sa sai ya zuba muku ido kawai kun fi karfin sa ana kai wannan zangon ai masu hukunci din nan sai ka ga sai ido kawai sai ido dan sanda akwai tendency wallahi da za a he zai sa muku ido kai ta kallon ku saboda kun fi karfin sa bai sai ya ce to in zai hukunta wa zai hukunta cikin ku kun yi yawa to an dauka Allah ma haka ne in kun yi yawa kun hukunta ku zai mar wahala sai ce tun da gaba ɗaya haka ake yi kan a yi shikenan kun sha saboda kuna da yawa wa ga ma Allah kuma wa ga yawa duk kowa ya san motsinsa duk motsin ku ya sani da haka kawai ka ji ka ruba kanka asiri ka yadda ake so kawai shine fitanka shine dukhul waqti salati wa zada iyab qabi iyab kazan malami ne na fikihuma na malikiya buyugh da'a qabi iyab ya yayi ƙari da isan irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin sallah ta wajaba kan mutum in kiran manzon Allah bai iso ka ba bai riske ka ba to bara a ce sallah ta wajaba kan ka ba da yau din nan kana zaune a wani wurin da baka taba jin an ce annabi wani labarin wani shi wai annabi Muhammadu ba sallallahu a ce baka taba jin labarin sa ba ya zo da wani abu shi sallah kaza kaza shi kenan ba ta zama wajibi akan ka ba amma ka ga yanzu yana da matuƙar wuya a ce saƙon annabi kiran da manzan Allah ya bai iso shi ba kai ga rediyo ga abubuwa iri iri ko taurin maƙiya za ka ji suna zagin addinin da ya zo da shi to kaga ai saƙon ya iso ka eh bana to ƙaɗaɗi ya ƙara wannan cewa saƙo ya iso ka وهي أعظم العبادات يتسلى يتسمى في جرما إبادو لأنها فرضت في السماء كو سبب يتسلى أن فرلن تاتي أثر للثمانية أكفرلن تاتا ليلة الإسراء أجري لا إسراء للمعراج وذلك بمكة وأن فرلن تاتا يفعلون أكرم مكة قبل الهجرة بسنة أن فرلن تاتا كافون أي هجرة تقوم مدينة لشكرة ده kaga kenan a maka sallan shekara ɗaya kawai akai shekara goma sha biyu gaba ɗaya an yi ana zikiri ne kawai zikiri in kai zikiri kawai suke na kamun surutu magana ta ba jihadi ma balle sauran ibadu da khilafi sa'ir shara'i'a amma sabanin sauran shari'u zakka azumi hajji da sauransu su kan fa innaha furidat fil ardi su kam an farlanta su ne a nan duniya kasa aka farlanta su amma sallah cikin sararin samaniya waqtu lifa fi kayfiyati fardiha malamai sun sabani a yanayin yadda aka wajabta sallah din yaya take ne kam rakawoyinta fa an aisha ya zo a hadisin aisha radiyallahu anha annaha furibat rak'atayn fil habari was safari cewa sallan ainihin an farlanta ta ne raka'o'i biyu kawai a halin tafiya da ma zaman gida da ta biyu ne a farko dukkan su biyar ɗin nan fa uqirrat fi salati sai aka tabbatar da fi safar kai aka tabbatar da bibbiyu bibbiyu din nan a sallan tafiya wazidat fil hadari sai aka ƙara a sallan wato menene sallar ne wazidat fi menene fil hadari yawa sai aka ƙara a sallan zaman gida وقيل فرضت أربع أربع ركعات إلا المغرب والصبح a wani kaulin aka ce an farlanta ta ne raka'a hudu banda magariba da asubahi a takaice na ji kar lokaci ya tafi kuma akwai muhimmin abu kuma ba mu yi shi ba kuma tayin kan gaskiya ya tafi ba mu yi ma magana kan asma din ba sanin wato suna suna ke din shi ma yana da kyau mu san ga yau ga nan ga nan ma layin kusa da ƙasa ƙasa gaba ɗaya din nan gashi nan wa ma ma'rifatu asma'iha kun ganci kaga yace amma sanin suraye na lokutan sallah fa wajibatun wajibi ne aidan har yanzu shi ma li'anna biha yaqa'u tamyizu domin sanin lokutan da sunayensu da nan ne kake iya rarrabe tsakanin sallolin wata ayin kake iya kuma ayyana sallah kaza yanzu zanyi li'annahu illam yu'ayyan salata ko yu'ayyin salata kai afwan domin mai sallah idan bai ayyana ga sallar da zai yi ba kawai ya kabbara sallah kawai bai ce a zuciyarsa ga sallar da zan yi bai kudurta to fa salatu ba ilatu sallar ta ɓaci to anan a tara hankali a ji wani me yasa a menene hikiman yin sallah aka raba ta gida biyar din nan hikiman biyu ne na farko a cikin hikimomin shine a tuna maka rayuwarka nan ba komai bane ka rika ankara ko yaushe idan gari ya waye ba yau kan ka shiga sabon yini ba sai aka yi ta tafiya ana tafiya ana tafiya har rana ta zo tsakiya to da ta zo tsakiyar nan da ta bar tsakiyar ta yi zawali to sai ce ma fa a rayuwar ka fa ka ci wani zango na yinin yau ga rana har ta yi tsakiya ta ma bar tsakiya da ya kamata ka gode Allah da yawa ka gani cin wani zango har kayi rabi na yinin kan nan da Allah ya baka cikin kwanakinka da za ka yi a rayuwarka to sai maza ka tashi sai ka gode wa Allah ka yi raka'o'i guda hudu to ana nan ana nan kana zaune kana tashi gulgulanka can yinin nan ka san da yana da ƙarshe kowane yini yana da ƙarshe can ya tafi ƙarshe yana ƙoƙarin zai bai bai kama biyu kenan ko to sai a ce to bayyinin naka nan fa yana ƙoƙarin zai ban kwana kai ƙoƙari fa kai ban kwana kai ma ka tashi ka gode wa Allah sai maza ka tashi sai kai sallah raka hudu shine la'asar sai ka ci gaba da harkokinka to da zaran yinin ya ƙare rana ta faɗi masantar nan ya faɗi sai ce to yanzu kan fa ta ɗi yinin ka na yau ya ƙare gaba ɗaya me ya rage sai ka gode Allah da ya nuna ma ƙarewar salafiya sai kai sallah shi kenan shine a zaƙa magriba ana nan ana nan ana nan an jima kaɗan ai ka san lokacin da ake magariba kan sai akwai sauran haske kuna ganin juna da sauransu an jima kawai sai duhu ya shigo sai fasi ya bata sai a ce to yanzu an shiga zango na biyu shine dare dama dare da rana ne wajallan laila wannan har aya ta yi ayoyi ne duka biyu to tun da yanzu kam duhu ya fara shiga haske ya tafi to an shigo zango na dare da haka kawai ka yi kokari kafin a je a huta sai a je a gode wa Allah sai a je a yi raka a hudun nan to in an yi su shi yasa ba an hana hira bayan ta sai ka je kawai kai kwanta ka huta ko wajen lanar mako su batan an sanya muku bacci ne sai ku huta ku kwanta ku huta abun ku sai ka je ka yi abin da Allah ya faɗa da shi ya faɗa sai ce hutu kwanta ku huta to idan aka zo gab za a sake komawa gidan jiya rana za ta kusan fitowa to sai kai maza maza dare kuma zai ban kwana da alfijir ya keto zai jefo haske alamar rana tana dannowa kenan to sai ban kwanan da wannan daren zai sai ma ban kwana a kai na Allah ne ka tashi ka gode wa Allah kuma kai raka'a biyu an gane bayanin nan wato lokutan an ajiye su ne don su yi ta tuna ma kai din na fa bai karewa ne duk lokacin da kai sallah ka san wani zango aka ci kuma ka matso kabarin ka ne ka ne sanci dakin kwanan ka to wannan sallan da kake yi in kana da hankali ba amma sai ta tuna ma me cewa kai bai karewa ne kullum tafiya kake sai sallan da kake yi nan matso kabarin ka kake yi duk sallah tana tuna ma kayan dinka fa yana ta tafiya gashi ma har zango kaza ya tafi gashi ma kaza ya tafi gashi ma irin nan ya kare to in kana da hankali shi kada ya ishe ka ne ta sabunta maka imanin to sai kuma misali ɗaya hikima na biyu in mun ɗauki azahar ko kuma dukkan salloli biyar ɗin akwai su munasabobi da suka faru ya sa aka kawo mana su muke su in mun dau azhar misali dalilin da yasa ake yin azhar mu musulmai mutanen manzo Allah sallallahu muke yin azhar akwai dalili wannan bayanai da zan yi muku wanda yake so ya kansu suna na a cikin wani littafi da ake cewa durratul nasihina ya kawo su annabi Dawud alaihi salam lokacin da yake cikin mihrab din nan da Allah ya bada labari a Qur'ani sai wasu mutane guda biyu suka zo masu ƙara ɗaya ya kawo ƙaran ɗaya ya ce ya annabin Allah wannan ɗan nawa yana da awaki guda casa'in da tara ni kuma akuya ta ɗaya tol amma ya ya gwada min baki zaƙin baki wace ya kwace min akuya ya haɗa sun zama ɗari ni kuma in zauna fankwalalam ya zana ce ni gaskiya zan kawo ƙara ka kwatar min haƙƙina wai sai zai haɗa duka awaki shi da yake da casa'in da tara ma zai haɗa mai ƙara yana gama faɗin bayani sai ya ce laƙarin zalamaka menene bi su'ali na'ajatika ila ni'aji na'ajatu akuya kenan ni'aji jam'in awaki kaji luga na Qur'ani ce hakika ya zalunce ka da yake ka yar akuyar ka daya ka kawo ya haɗe ba ma shi mai mai yawa zai baka ba to sai aka yi wani abu take sai wani abu ya faɗo wa annabin Allah annabi Dawud yake to subhanallah bai faɗa ya yake wanda aka kawo karan ba bai saurare shi ba ya yanke wannan hukunci ya ce ya zalunce shi kasan kuma doki shi kadai a fage gudu gare koya in ji hausa ko doki daya a fage gudu ne da shi in bai hadu da wani ba amma ya hadu da wasu dawaki za a gane da ne bai gudu amma shi kadai ne ai gudu ne da shi an gane hausan da na yi kuwa har kullum inda za ka zo shari'a ya ka saurari ɗaya kawai a shi ne da gaskiya kawai zai zo ya ni ai ni din nan da kake gani ni ne ban ƙaryaci ai ni ne ban da gaskiya ni ne kaza kaza in haka kake shari'a har abada ka riƙa shari'a upside down kenan amma in za ka saurari wannan ya kawo nashi wannan kai haka ne a ba haka bane to ya ne kaza kaza to kawo shaida kai kuma in babu shaida kai rantsi ita nan suka fita gaskiya sai sauri yace laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila niji an aji sai zama sai ya ji a ransa lalle akwai matsala tunda bai tsaya ya ji wancan ba ya yanke wannan hukunci yace wannan ya zalunce shi saboda kusancinsa da Allah ne kuma an ce hasanatul abrari sayyatul mukarrabi ko kyawawan abraru mutanen kirki haka sayyatul mukarrabi abinda za su yi su a wurin su mai kyau ne makusantan Allah su suna ganin laifi ne hula wannan wani in ya fita bai sa ta ba yana jin yaya kaifa ka gama ya wace kumar nan kaf ba ilahi alaf ba abin da dame ka don baka sa hula ba amma wani ba shi kadai ba ma zai ji abu wa'in su ma sun ga to ya kuma lafiya kuwa to akwai wanda suka kai matsayin irin maulana shehi da za a ga shehi ya zo taro ba alkebba kai ka taba gani tun da aka aike ka maulana shi ɗaya ya zo taro da gare abin ba zai daɗin gari ba ba wallahi ba zai daɗin gari ba saboda ba ba tsarin sa bane kamala fa ta wuce gare kawai za a sa sauran sutura har a kai ga gare to bai bai cika ba tukunna inda shi ne sai an sa a baya bayan a bayan a zo a ɗaura alkibba a kai sannan a ce shi ya zo wuri ba rawani ba ba hula ba ba rawani kalla wala har cikin gidansa rawanin nan baya fita sai dai a sauke a huta kawai amma rawanin yana nan saboda mukamin walittaka shi babu babu babu ran da har ko ina yana tare da mukamin wannan rawanin ba wai rawanin ado bane so saboda haka ganin haka annabi dawo qur'ani yace ya orita saboda kusancinsa da Allah wa karra raki'an wa anab sai faɗi kawai sai su jada wa Allah sai ta kuka wa karra raki'an wa anab ya tuba wa Allah Allah kuma ya karbe shi so daidai lokacin da ya wannan sallah din da ya ruku'u din da Allah ya faɗa din daidai zawali ne da ya rakawai hudu to daidai zawali ne to sai aka ajiye wa al'umman annabi Muhammad su sallar wannan sallar su ma su rika yin ta a addinin su sallar da yayi sau daya shi annabi Dawud rakawai hudun nan sai aka ajiye mana su to an ji yadda azhar ta zo sai kuma la'asar la'asar ita kuma akwai annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yana bacci sai mafarki yayan kaɗansa Isma'ilu wanda Allah ya bashi farka duba yadda aka aka aka same shi ba sai mafarki yayan karshe so sai gari ya waye sai kira annabi Ismail ya ce masa ya bunayya inni ra'aitu fil manami ko inni ara fil manami kan anni azbahuka ya ce na gani a mafarki fa ina yanka ka yanzu Allah in kai ne baban kai gaya na gani a mafarki ina yanka ka ya zaka ce sa ba ba mafarki da wannan ka san sha'anin mafarki ai a mafarki kuma ba ka kai don ka ga mafarki shikenan kawai ka san shi mafarki ai dama akwai wato malamai sun yi bayani kawai yana ga annabi Ismail ya ce ya abati almatu umar satajiduni insha Allah min as-sabirin ai kaga abin da ka gani kawai ya baba yanka ni kawai da sannu insha Allah za ta same ni mai haƙuri cikin masu haƙuri shi ga suka gama suka tafi ya je shi abin da ya faru ya faru suka haɗu da shaidan akan hanya ga matar annabi Ibrahim ga annabi Ibrahim ga ɗansa a bayansa ga matarsa a baya suna tafiya shaidan ya zo ya zuga ɗan yace yanzu kai da hankali ka zaka biya wannan tsoho kana ga ya tsufa ya kidime ya ce ya yi mamarki ya yanka ka biya wai da hankalinka sai ya gaya baba ya ce shaidan ne jefe shi shi ne jefe shi shi ne jifa da ake a makalin nan wannan gurin da suka binne za a je a yanka shi wannan har gobe ana yin wannan jifa inda inda matarsa ta annabi ibrahim ya jefe shi da inda ma eh ɗansa ya jefe shi da inda matarsa ta jefe shi shedan sai ya zama jifa uku ula aqaba haka jifa jifa da ake yi nan to aka ce annabi ibrahim ya isa inda zai yanka shi ya ce to baba ka daure ni da kyau saboda ka a garin kokuwan za ka yanka ni har in jima ciwo ko wani abu sannan ka rufe fiska ta kar da ganin ido na tausayi na kama ka ka gagara cika umarnin Allah ka daure fiska ta da wani kyalle idan ya ya shimfiɗa da aka ya ɗauko wuka ya kawai sai kalli gefe kawai ya sai ta wuya sai kalli gefe kawai sai ganna sai jizar jizar jizar ya yanka kawai ashe daidai lokacin da zai yanka Allah ya ce wa fadainahu bi zab'in azim kawai sai aka janye annabi Isma'il bai sani ba ya riga ya kalli gefe sai aka kawo rago daga aljanna kawai sai ya yanka ya yanka kam saboda ɗafin taslimi ga ubangiji shi kenan sai ya yanka rago sanda ya gama yanka duba kawai sai ya ga rago ne ga ɗansa a ɗaure a gefe Allah ya ce ya yi jinjina a gare shi ƙasar tattar ruye haƙiƙa ta gaskata mafarki da muka nuna maka inda to lokacin da haka ya faru da ya ji daɗi yadda Allah ya masa ya fanshi ɗan sannan ya ga yayan kara gode ashe daɗin da ya ji kawai sai ya je raka a hudu da gode Allah ashe lokacin da ya raka wa'in lokacin rana ta tafi ƙarshe wurin wato lokacin daidai la'asar ɗin mun nan ne sai raka a hudu sai aka ɗauke su aka farlanta mana mu al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama muke yin su kullum mu kuma shi sau ɗaya don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya masa wannan ni'ima shi annabi Ibrahim salam sai kuma sallah ta gaba ita ce wacce ce magariba ko ita kuma akwai annabin Allah annabi Yaqub alayhi salatu wassalam annabi Yaqub alayhi salam Allah ya jarrabe shi da abubuwan da kuka sani dai da suka zo a cikin suratu Yusuf din nan kes na ƴaƴansa da yadda suke yi ɗansa Yusuf yadda ya matso da Yusuf da ɗan uwansa Bunyamin da suke uwa ɗaya din nan yake son su ya nuna priority akan sauran ƴaƴan da yake su ne ƙanana kuma al'ada ce ta dukkan bayan Allah mutane kowa ƴaƴansa ƙanana ai ya sa su a jiki to su manyan sai abun yana taba su har suka yi yadda suka yi dai kun san tarihi kowa ya san tarihi suka ja suka jefa shi a rijiya har abin da ya faru aka zo aka kama wani suka tsinte shi suka je suka ta saida shi annabi yaqubu ya ta kuka na rabuwansa da yusuf suka zo suka kawo jini har ma kwanan nan ma mun kissa ko da rigansa yace wai gashi nan kura ne ta cinye shi yace kai amma kuran nan tana da hankali kuwa irin wannan kuraye masu hankali na zamani haka ta cinye min ɗa gaba ɗaya amma bata yaga riga ba ya riga gaba ɗaya cike da jini amma ba yagewa ko ɗaya tuɓe shi suka yi suka yanka akuya ɗaya suka dama rigar da jini suka kai masa baba ya ce kai amma kuran na akwai hankali ta cinye mini ɗana dai ko ya ga masa riga ba ta yi ba daga nan aisu in suna da dogon tunani ai za su gane ya harbo su to aka yi dogon zango rabonsa da ɗansa bai gan shi ba har aka yi abin da aka yi ɗin nan dai na yiwuwa har ɗan uwan sa'in suka je su su goma nan suka je har suka samu annabi yusuf shine sarki a misra aka yi duk abin da aka yi ɗin nan ya gane su ɗin nan su ba su gane shi ba ya ce su yi kaza ya jefa musu yan kwabdansu na zuwa au a cikin abin nan ɗin su ɗin nan har ya sa a cikin ma'ana haɗin ɗan uwansa bayan sun tafi a kirawo su sace masa kaza aka zo aka bincika duk ba a samu ba aka samu a nakarin sai rike shi yace to ba zai koma ba tun da ya sace masa ya ɗauke mai abu suka zo suka yi rasa inda za su gashi baban san da ya sake ya sa suka rantse tukunna ba za su wulakanta shi su sake ɓatar masa da wannan ɗayan da ya rage ba ma to shi ne aka rike shi to abin da ya faru ya faru dai wanda za mu zo a makarantar shaida can da muke abin nan in har abin ya ci gaba kenan za mu zo kan tarihi annabi yusuf a shi tilla tilla to an ce tsakanin batan annabi yusuf rabon annabi yaqubu da ya ga ɗan nasa tun da ya ɓata dai sanda aka yi tsakanin sanda aka yi shekara tamanin malamin tarihi suka ce shekara tamanin da akan annabi yusuf bai tamu ya gan shi ba sai wata rana kaɗan kawai sai gashi nan allah ya haɗa su da suka haɗu har ya ɗaura baban rafa abawai alal arshi ɗin nan ya ɗaura su kan gado wa kan rula wasu jada ko suka yi masu jada suka faɗi suka yi gaisuwa to har ma yake cewa babansa haza ta'wilu abin nan abin nan menene kad haza ta'wilu ruya min qablu ne ko wanne ne kad sadda eh menene karafin ya karafin yake ya abati haza ta'wilu ruya yace ya baba wannan shine tawilin fassaran wancan mafarki da na taba yin nan inni ra'aytu ahada ashara kawkaban din nan wash-shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidi yace wannan shine fassara to annabi yaqub alayhi salam da yaji dadi Allah ya hada shi da ɗansa din nan to a lokacin ya tashi sai ya sallah raka'a uku godiya ga Allah lokacin da abun ya faru daidai lokacin da rana ta faɗi ne sai raka uku sai ka ɗauki raka'o'i uku na annabi yaqubun nan aka kawo al'umman manzon Allah sallam suna yin sallah a daidai lokacin da yi wannan su ba wai sau ɗaya kamar nashi ba constantly haka aka sunnanta mana ko kuma kai aka farlanta ba sunnanta ba to sai kuma sallar isha'i ita ce ta gaba akwai annabin Allah annabi Yunus ibn Matta alayhi salatu wassalam annabi Yunus dan Matta shi kuma shi ma dai kun san kissan yadda aka yi aka yi na shashagaya muku kissa tsakaninsa da mabiyansa jama'arsa lokacin da abin da ya faru ya faru Allah ya aiko shi ya kira su suka ce ba za su yadda ba kamar yadda dai aka saba dukkan al'umma annabawa in sun kira jama'ansu suna suna cewa ba za su zubi ba da farko dukkan annabawa sai sun yan karyata in an ga mujiza ko wani abu daga ƙarshe ake yarda sai yan kaɗan wanda Allah ya ni'ima su suke sallamawa da ya kira su su jama'an sai suka ce ba mu yarda ba ƙarya take ƙarya nake yi ƙarya nake ku ku ji tsoron Allah ba suka ce ba za mu ji ba dukkan abin da ya kamata suka ki yace to Allah ya min alƙawari in kuka ki na dai zai kawo muku azaba daga ni ba ran jira azabar ta zo ta same mu tare ba sai fita to sai fita yayi tafiyar sa ya je bayan gari sai hangi azaba ta nufo gari ta zo ta rufe gari ta an kawai sai hangi azaban kuma ta yayi sai tsorita da zai dawo ai kila da ya ga azabar ta yaye ta kai to in na dawo kuma za su ce na musu alkawari azaba za ta zo kuma ta yaye za su kare sani za ka ni garan kowa sai tafi kawai za su kare sani su da kan nisa kuma da kare tafi abin sa ashe bayan ya tafi sai azaba da ta zo din sai suka yi ta ihu suka yi ta ihu suka riga ɗiban ƙasa suna zuba a jikinsu Allah wallahi ba mu san da gaske bane haka ai wallahi da ga mana ya nuna mana abun nan wallahi Allah da mu sallama wallahi Allah ba za mu ba za mu kara ba wallahi idan ya dawo su kai taratsuwa suna zara ido sun ga abun kolo-kolo gashi na kawai Allah ai da ya ga mana irin wannan ai da aka ga mana kallon ka bai kana kana ta tafsiri wallahi kai dariya na kissan mutane annabi Yunus din Allah ya kun yi alƙawari in ya dawo za ku sallama wallahi gaba da wallahi gaba da za ku sallama Allah ya ce wato duk gaba ɗaya al'ummarsa suka musulunta ba a taɓa samun annabin da dukkan mutanensa mabiyansa suka sallama masa ba shi kowa sai an samu kafirai wanda suka fandare komi yadda aka ga gaskiya kuru sai wasu amma shi wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidu dukkan su masu tafiyar ba amanu ai kullu dukkan su suka suka yi to ana nan ana nan sai Allah ya ɗauke ta ce to shikenan zai bari da ɗauke azaba sai aka ɗauke suna ta Allah Allah ya dawo za su yi imani shi kuma ya iya dawo saboda yana tsoro kar ya koma su ce ai azaba kaje za ta aiko ba gashi ta zo ba ta yi mana komai ba haka bai sanya akai ba sai tafi kawai ya je zai tafi ta kasa ma kawai gaba daya ya zo ruwa sai ya shiga jirgin ruwa ya biya tare da fasinja ana tafiya an je tsakiya jirgi ya fara tankan tankan tankan da ke mai jirgi ya ce al'adar jirgi na in dai kuka ga yana haka to wani gujajjen bawa ga bin da'an ubangijinsa ya shiga jirgi na da aka sai ayi kuri'a duk wanda kuri'a ta kama sai mu jefa shi a ruwa in ba haka ba duk za mu halaka daga ce to sai ayi kuri'a maza maza saboda an tsori ka an ga mutuwa aka yi kuri'a sai ta kama annabin Allah annabi Yunus mutane suka ce kai amma wannan mutumin akwai alaman kuma ai mutumin kirki ne daga ganinsa ta zai yiwu ya zama mai sabon Allah kai a sake ƙuri'an nan aka sake ƙuri'a ta kama shi sai kai amma kuma dai wannan mutum bai kama da masu sabon Allah a sake dai aka sake na uku ƙuri'a ta sake kama shi ya ce fa in kun da wata wata fa duk za mu halaka fa sai ka za mu jefa shi kawai aka kama annabi Yunus kawai aka Yunus kawai sai aka jefa shi cikin ruwa kawai wani kifi kuma dama ya kwan uku bai samu abinci ba ham kawai sai haɗe shi an ce yana faɗa ma bakin kifin ya fara wasu malamai na tarihi ko ƙarin gishiri ne ba mu sani ba suka ce da ya faɗa inda ya faɗa dai ɗan kan zaga sai hajjoyi abu gaban hadiri ne koya ne ne ya ɗauka kan wani ƙatun irin tsauni na dutse inda a cewa haƙorin kifin ne da ya haka ya ɗauka sararin samaniya yake hajji a shewai marufi ɗayan bakin ne na kifi saboda girman kifin kifi kawai sai rufe baki kawai sai haɗe shi fal ta kama hulhulud ko huwa mulim kifi zai haɗe shi kawai take zai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana faɗi kawai kifi ina ya ji ba zai iya rike shi ba a cikin cikinsa fa nabadnahu bil arad take kifi sai amar da shi a sama sai amar da shi Allah ce walaula annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi ba'un da ba don yana cikin waɗanda Allah ya sa alayyari ya rigaya ba a dan a tare da su da cikin kifin nan ya zama masu ne ya zama masa kabari har tashin duniya sai tasbih walaula annahu kana min al-musabbihin ba dun tasbih nan da yawa da ya zauna a cikin har abada kinkikin kifi da ya tasbihin nan sai ta amar da shi tasbihin sai ya zama har gobe annabi ya ce duk wanda yayi wannan tasbihin la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah yana jin kunyan bawan sai roke shi da shi bai biya mar bukata ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kifi ya amayo da shi sai wa menene sai Allah ya ce muka tsiro masa da wato duma ta lullube shi saboda kwasa tasa ta zama yadda ta zama saboda cikin titi ne kana da fi zulma fi Allah ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin cikin duhu na cikin kifi ya kira Allah kuma ya abin shi ne shewa yake cewa fa aina duwan minna wa aina kalimuhu wa aina alladhi naja wa masjiduhu al lokacin da kaje ganawa da Allah din nan fa aina duwan minna ina duwa wurin da annabi Musa gana da Allah wa aina kalimu ina Musa da ya gana da Allah a duwa din wannan wajil muqaddas duwa ina suke babu su kusa da kai a wannan matsayin naka wa aina alladhi naja wa masjidul lut ina wanda ya gana da Allah a matsayin cikin kifi ya zama masa masallaci yace wa nada fi zulmati Allah ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ina suke ba da ko kusa da kai inji shi to a takaice ya dawo jama'an duk suka sallama lokacin da kifin ya wato ya amayo da shi ya gane ya dawo taitayinsa saboda godiya ga Allah jalla jalaluhu sai lokacin kuma daidai lokacin da muke ishari sai gode Allah shi annabi Yunus da ya masa wannan baiwa ya sallah raka'a hudu shikenan sai ya zama aka farlanta mana wannan raka'o'i hudu a wannan daidai lokacin da yayi sau ɗaya din mu kuma kuma zo constantly kullum muna sai na ƙarshe shi ne sallar ne asuba shi kuma akwai annabin Allah annabi Adamu alaihi salatu wassalam annabi Adamu alaihi salamu Allah ya sa shi aljanna kamar yadda muka sani ya nuna masa wannan bishiya karkaci in ka ci za ya za wato za ka fada cikin zalunci za ka zama cikin azzalunci karshe dai shaitan ya zo ya yaudare shi da shi da matarsa suka ci wannan dan bishiya da suka ci sai sutura su ya kwaye aka ce su sauko Allah ya kala duki yana ba'du kulli ba'din adu ku sauka da kai da matarka da shaitan din da macijin duk ku sauka da dawisu duka ku sauka kawai aka sauko da su duniya qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana tarhamna nakunanna min al-khasirin ya Allah mun zalunci kanmu idan fa baka karbe mu ka tuba ka karbi tuba mu ba ya Allah za mu zama cikin tabaku Allah ya ce wa sai adam rabbahu faga thumma istadihu rabbuhu fataba alayhi wa hada kaga Allah ya karbi tuban nasa ne Allah ya karbi tuban sa ya zabe shi amma duk da haka yake ku sauka ne suka sauko duniya suka sauko lokacin da Allah ya karbi tuban nasa fa talaqi adam min rabbi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim dinnan to sai gode Allah bisa ga wannan ni'ima ta karban da ya masa na karban tuban nasa yayi raka'a biyu daidai fitan alfijir ne lokacin kuma to sai zama aka sunnanta mana wannan salloli gaba da ya zama ita ma su bayi kullum muna yin ta da haka wannan lokuta guda biyar hikimomi kala biyun nan su ne dalilin da yasa ake yi insha Allah a zama na gaba za mu tashi kai tsaye cikin su abin amma dai sanin lokutan an yi sabani wasu malamai sun ce fardu aini wasu suka ce fardu kifaya ne daga cikin manya-manyan malamai akwai malaman malikiya kamar wadda ake cewa karrafi ne karrafi yana daga cikin da shi da muhammadu bin abin ibn al-hajji mai marshal din nan wanda shi usman zaka ji yana cewa fi wafil madkhali a cikin iya usunna to wayannan biyu karrafi wadda ya rasu hijira tana shekara 684 ba maliki shi a ra'ayinsa ya ce fardu kifaya ne sanin lokaci din in wani ya sani ya zo kawai ya rika kira muku sallah kusan ta yi a kowa kancin kansa a kawai fardu kifaya ne in wani ya sani kawai zai dauke wa saura amma ibnul hajj ya ce a fardu aini kowa dole sai sani akwai inda zai samu kansa wurin da babu kowa din da zai dauke masa ya zaɓi kansa cikin jeji ba kowa in bai sanya ake gane tayar din sallah kaza yayi ba ya zai yi misali asubahi kaza ba rana ake auna da shi ba belle in baka sanya ake ake yi ba ya za ka ka gane ba abu ko misali a hannunka in baka yi karatu ka san yadda a karance yadda abun ake gane ba ya za a yi kaga sai kai sallah ba a lokacin ta sai ce ko fardu ainihin shi ibn hajji wasu kuma suka yi suka hada abu suka ce babu ba sabani bane kowa da gaskiyansa aka kawo bayanai saboda haka time ya riga ya tafi za mu tsaya nan sai kuma zama na gaba za mu tashi kai tsaye akan ainihin nafsi na karatu ne yau kam dama na gaya muku babin kawai sunan babin ne za mu yi karatu a kai alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزه وسلم السلام الحمد لله رب العالمين